eh abu na gaba al-mushkila al-khamisa mushkila ta uku mushkila ta uku mu saurara da kyau duka dai kai ta biyar al-mushkila al-khamisa mushkila ta biyar ayyuhaddadu bi zawji saniya ya rika yin can baya mun ga cewa namiji da zai rika kokarin yin tahdidi ya rika yin barazana yana ma mace barazana saboda muka yi na sautiya ta uku ina insha Allah za ta kare mana mushkilolin na bangaren mazaje gobe kuma sai zama na bangaren mata ne zan mu shiga ya haddadu bi zawji saniya ya rika yin tahdidi yana barazana yana barazana gami da cewa zai kara mace ta biyu can bayan mun ga cewa barazana da saki ba barazana ba ce da ya dace namiji ya yi to kuma sai nan ita kuma muskilar ta gaba ta wannan da zan mu gani ya rika yin barazana da cewa zai ƙara aure akan wani kuskure da kurakure da take mishi ba karamin kuskure ba ne ya ce minar mashakil muhimma daga cikin mushkiloli wanda suke masu muhimmanci wanda suke watsa usura suke watsa zamantakewa ta mazaje da gidan aure shine namiji zai rika ma matar shi barazana da cewa zan ƙara aure wa yudayiqu bi qawlihi qawlihi yarda kuntata mata ta cewa sa atazawwaju bi ukhra zan auru wata wa sa atazawwaju aliki zan karo miki kishiya duka wannan kalma ce wadda in yana ma mace barazana da ita tabbatar da cewa ba karamin kuskure bane ba hanya bace ta gyara yace wannan yana daga cikin abin da babu shakku abu ne wanda yan akisu alal halal nafsiya lil mar'a fatusabu bil hammi wal kandi allazi yu'akkiru safwatul bait wal kajjuru wannan abin da zai rika ma mace barazana da shi ya rika mata barazana da cewa zai ƙara aure to wani abu ne wanda tabbas zai yi tasiri akan nafsiya ta mace zai yi tasiri akan yanayin da take ciki na jin daɗi da farin cikinta wannan idan yana mata haka to zai nasa ta cikin damuwa da bakin ciki na har abada wanda zaman gidanta da zaman gidan shi da take yi zai zama har abada ba zai ta zama cikin kwanciyar hankali da jin daɗi ba wata ishu ma a zauja bai kalakin zata rika rayuwa cikin tare da mijinta cikin kunci wa halin tututar da kuma hali na samun damuwa da bacin rai wanda wannan zai sanya ta da rika mummunan halaye wanda ba su dace a cikin zamantakewar arewa a cikin bayan wannan kuma sai zamana matsaloli suna ta kunno kai matsaloli suna ta zau kenan a nan gurin duk wata matsalar da zata zo kamar yadda bai kamata bai rika mata barazana ta saki to bai kamata bai rika mata barazana ta cewa zai ƙara aure barazana ce wadda ba gyara matsalar zata ba sai dai ta lullumka ta saboda kullun zata zama na cikin damuwa da cikin bakin ciki da kallon cewa wani makiyinta ne ma take zamana da shi to wannan sai sa ta rika yin wasu abubuwa wanda zata kai sa har zuwa rabuwar auren yace muskilatul azwaj annahum yajuna lamsila hadhihi tadidat bi ta annaha sabil taqwim ra'a wa islah qulubiha yace matsalar wasu mazaje suna fakewa gami da wannan tahadidin da wannan barazana suna tunanin cewa wannan barazana ce wadda za ta sa macen za ta sa macen ta gyara kurakuranta zai sa ta gyara ta zama na macen kirki mace ta gari in yana wannan aibubbukan duk da mace ba ta son kishiya ta tsana a ce za a mata kishiya amma kuma kai zama da kai tunanin cewa in tana maka wasu abubuwa kace zaka mata barazana cewa aure zan kara kaza kishiya zan kara maka yi tunanin gyarawa zata yi la zibta ila balla ka kara ma tabar ruwa ka kara bata tabori ana fama wuciya ka ka ruwa ka farara da tunanin cewa bari in gyara shi a wuce kenan fata shi kai ba can ka gyara hanya a wuce to idan kana ta hadidi da barazana da saki bata zamantakewar ne kake yi yace wannan namiji yayi kuskure a cikin wannan da yake faɗa a cikin wannan suluki da wannan usulubi na ladabtar da mace da kuma cewa zai gyara karkacewarta wannan usulubin zai kai salbiyan alal mar'a zai yi mummunan tasiri ga mace saboda zata rika jin cewa batta da aminci kuma batta da tabbas a zaman miji zaman ta da tare da mijinta batta zaman cikin aminci kuma batta zaman tabbas tare da mijinta wa isabatu bil hazn wal ka'aba kuma ya cusa mata damuwa da bakin ciki ta har abada yace bal ya zubi labarai dai Allah kiyaye wannan yana iya sawa ta yi rafar din soyayya shi ma kwata kwata a cikin zuciya wannan kuma zai sai ta'addul zatahu fa takhruju an dinillahi bil kulliya amma tauta daga cikin addinin Allah yace da zalika yan bagi al zawji yasa a duba da nan ya kamata ga namiji an yattaki Allah ya ji tsoron Allah wa ya tallabu kulkil hasan ya suffanti da halaye na gari wa ya hatarin mashair zawjatahu ya girma mashair na matar shi ya kiyaye kuma halin kishin da ke tare da mace kada ya muna na dabbaka wa abinda Allah ya shar'anta shi yin aure da ƙara mata kishiya Allah ya shar'anta maka amma kada ka ɗauke shi abin da zaka rika yin barazana mat- yi mata barazana da shi wannan sai zama da ya ɓata zamantakewa ku ya ɓata auren ku yace wala da iya da ayi kalma min sha'ani ya tu'akhiru ala safwati da baiti yace babu bukata duk wata kalmar da ta wargaza zamantakewar armanku babu bukatar ka yi ta a cikin zamantakewar arme da manufar cewa kai barazana ce kake mata yace fa man arada an yatazawwaja fala yuhaddid duk wanda yake so ya ƙara aure to ba barazana zai rika yi da shi ba duk wanda yake so ya ƙara ma mata shi kishiya ba ɗaukan wannan abin zai bai rika barazana da shi ya ce bal ya saka dimul usulub al amsal bai yi amfani da usulubi mafi kyau wajen yadda zai kai ga cimma burin shi wa mimma yadurru al ishara an ta'rifa al mar'a ba'd al haqa'iq hadhi al ma'a ta'addud al zawjat ta tafamu fahaman sahiha yace na daga cikin abubuwan da ya kamata mace ta san abubuwan da sabubban da dalilai da hikimar da ta sa Allah madaukin sarki ya abun nan ya shar'anta ya sanya Allah ya shar'anta ana iya auren mace biyu ana iya auren uku har zuwa hudu hatta fahimce shi fahimta mai kyau ya gusar mata da duk wani abu wanda yake tare da ita na shubuha a nan gurin dan saboda duk lokacin da yace zai ƙara aure duk lokacin da yace zai yi aure zai ta yi tunanin cewa ita kasawa ce te ko kuma ita bata mushi bane ko kuma ita kaza duka wannan tunanin ta hudda shi a kanta yace na farko ta sani yan bagi alal mara an ta'rifa anna ta'dul shar'ullah ya kamata abu na farko mace ta san cewa yin mace biyu ko uku ko hudu Allah ne ya shar'anta wallahu la yashra'u li khalqi illa ma fihi salam fi dunyahi wa akhirati Allah ko bai shar'anta ma halittun shi sai abin da ya kasance akwai gyaran kansu akwai gyaran su cikin shari'a da kuma cikin duniyar su da lahira fa yajibu alaiha an tastalima li amrihi wa tarda bi hukmihi sai ya zamana a wajibinta anan ta miƙa wuya ga shari'a Allah ta miƙa wuya da abin da zai yarda da Allah kada ya zamana dan an ce za a yi wani abin da kai ranka bai so wani abin da kai ranka bai zai so wannan abin ba saboda kai ya ci karo da maslaharka da abin da kake so kama wannan abin mummunan mu'amala da haka na iya huta ga musuluncin mu wasu koda ba su furta ba a cikin bakin su wanda suke jahilai ne a zuciyarsu za su rika ganin cewa Allah bai musu adalci ba da ya shar'anta a ce yana iya bi ana iya uku ana iya hudu koda ba ta furta ba to wannan ba haka ake so ba ta san cewa duk abin da Allah zai shar'anta yana da hikima a ciki duk abin da Allah zai shar'anta a cikin shari'a shi yana da hikima a ciki cikin wannan abin da ya shahi abin nan muƙarana tsakanin abin da ya shahi sha'awar namiji da mace muƙarana tsakanin su da yadda bayanan malamai suka kawo suka tabbatar da kuma hikimar da aka sa za a shar'anta a ko ta yan luwarka da ne ta safa guda biyar ce wanda ke bukata zai ganta tana bisa abin nan a google ana samun ta saniyar na biyu laisa fi ta'jud man kasa aw aibun ta san cewa idan yace zai yi mace biyu ko uku ko hudun ma babu wani aibi ko kuma cin mutunci a gare ta kamar yadda yace wasu daga cikin mata suke tunanin wannan ya rauna anna ta'dud suna ganin cewa idan mijinta an ce zai yi aure kawai ita an ci mutuncin ta an zubda hakkin ta an nuna ita ba kowa bace yace bari ya kulu ba hunna bar ma wasu daga cikin mata suna cewa innahu da na'atu minar rijal kaskanci ne ga namiji kaskanci ne ga namiji a ce zai karo mata mace watun kirul lil jamil wal wal qur'an lil hamil wal ishra kuma tana ganin cewa in yace zai kara aure kamar abin da take mishi bai gani ba kamar mu'amala da take mishi da kyautatawa da take mishi bai gani ba za ta rika ganin da minan rage ka minene ban maka ba a gidan zaka ce ka karo aure ba ta san ba cewa Allah ya shar'anta kuma ya san sirrin da ya shar'anta wannan abu ya san dalilin da ya shar'anta wannan abu yace wala shakka anna hadha mafhumun khati inda wannan babu shakka babu ko tantama wannan kuskure ne na mata daga wane yayi aure a ce ya ci amanan matar shi ya ci mutuncinta ya zubda mata daraja ya zubda mata mutunci li anna hadha haqqun la shara'ahu Allah wannan haƙi ne wanda Allah ya bashi kuma ya shar'anta mishi ya bashi damar yayi kada mace ta rika ganin an ci mutuncinta ne ko kuma ya rena abin da take mishi ne ba haka nan bane annabi sallallahu ya tabbatar da sahabbai wanda suka kasance suna yin ta'addudi a cikin abin nan rayuwarsu salisan na uku alhikima ta'addudin zaujat a ta'addudin zaujat an ce ta'addu shine yin mace daya yin mace biyu uku hudu ma'ana yin mace adadi ba daya ba shine ta'addudin zaujat mace ba daya ba abi zama na biyu ko uku ko hudu salisan na uku alhikima min ta'addud zawjat hikimar da ta sa Allah ya ce ana iya yin mace biyu ko uku ko hudu mun ga dai Allah madaukin sarki duk abin da ya shar'anta mana na shari'a ko na yi ne ko na bari ne komi na Allah akwai hikima babu abin da ya gina shi akan zalunci babu abin da ya gina shi dan a cutar da wani mata ka su rika dibin da Allah shar'anta a musu kishiya ko a yi biyu ko uku ko hudu kawai dan a cutar da su ne kawai mujarradin da a kuntata mata ne ba wannan ba Allah ba wannan da yake kallo ya san zaki ji kuncin a cikin azumi duk wani shari'a ta Allah tana da kuncinta sai dai wata tafi wata yanzu kana cikin barcinka na asuba a ce ka tashi ka zuba ma jikinka ruwa ka zo masallaci akwai mashaka akwai kunci amma da yake akwai abin da ake hange ba a kallon wannan kuncin da zaka shiga a cikin azumi ana cikin tsananin zafin rana a ce ka bar abinci tun daga asuba har zuwa faduwar rana akwai kunci akwai wahala amma wannan wahala ba Allah bai kallon cewa in na shar'anta maka zaka sha wahala babu wannan ko daya Allah yana kallon ma'al makomar abin mai zata kawo ko da akwai cutarwa lokacin da zaka sa kanka cikin kominka na duniya ma duk wani abu na duniya da zaka sa shi ba ma na Allah ba akwai wahala da zaka yi tahammulinta akwai wahalar da zaka yi jurinta me yasa saboda gaba kake kallo to shi ma Allah in zai shar'anta abu ba ruwan shi da wahalar da zaka shiga ba ruwan shi da kuncin da zaka gani an takura maka shi yana kallon gaba abun me zai haifar to nan hikima ta ta'addudu zawjat na da yasa aka iya yin aure biyu har zuwa hudu na farko ikhtilaf ɗabi'atar rajul anil mar'a ɗabi'a ta namiji kwata kwata ta sha bamban gami da ɗabi'a ta mace far rajul akthar talaban lil unsa fil galib namiji ya fi buƙatuwar mace sama ga mace a bangaren mu'ashara a bangaren mu'amala a bangaren kwanciyar aure a bangaren saduwa namiji ya fi buƙatar mace sama da yadda ita take buƙata wa musta'iddu li ada'in nasl dul ayati kuma shi namiji Allah ya tsaga halitta shi ya aza shi akan tsarin da hakko da yaushe ma yana iya samun aihuwa bayyada wata shekarar da zai shiga ya shiga shekarun da ya ƙara aihuwa bayyada wannan kuma wannan saboda hikima Allah ya kadarta wannan abu ba wai dan saboda mace ita ga wahalar da take sha ita take ɗaukan ciki ta aihu ita take ɗaukan ciki ta sha wahalar ciki da goyo da reno da kaza duk wannan wahalhalin in aka ce tana iya ɗaukan cikin daga nan har zuwa a shekara ɗari ba karamin kuntata mata aka yi ba a kadar ka a ce wata ta kai shekara ɗari ga ta da jinjiri da shayarwa da ban nono da sauransu kaga duka wannan daga cikin hikimar Allah sai ya sanya wani adadi ana kai daidai wannan lokacin kin kare aihuwa an sauƙaƙe miki duk yadda za a kusance ki babu yadda za a yi ki samu ki samu aihuwa namiji ko da ya zama na wannan ɗawainiyar da wannan wahalhalin ba a kan shi ba suke sai Allah ya halicci gangan jikin shi tana da ba damar yin aihuwa ko ya kai ɗan shekara ɗaya ya ce illa annal mar'ata kullu musta'idda li zaka ila sin da 50 faqat sai dai ita mace kaga shi namiji tsawon rayuwa aka ce amma ita mace ce a galibi an ba ta wannan dama kawai zuwa shekara ta 50 zuwa shekara 50 bakin nan gurin ta yi expire shi kenan dai wasu su daga ta kai bakin nan gurin an tsaida an sauƙaƙe mata saboda wahalhalun wancan aihuwa ba karamin abu bane ba karamin aiki bane wahala ce ba karama ba misali cewa mata da kake gani mace mai aure nan shekara kaza ya shekara arba'in ko shekara kaza zaka ga ta jikinta ya ya kune jikinta ya tafi ba yadda yake da ba idan ka samu wata wadda tana da aure tana da aure amma kuma ba ta aihuwa ta kai wannan shekarun na hamsin in ta yi wata shiga sai a ce maka budurwa ce me yasa dan saboda aihuwar na ita take kashe su to tunda Allah ya san cewa wannan aihuwar ga illar da take musu kuma ga wahalar ta to da baki sai sanya mata haddi bakin zuwa daidai lokaci kaza an tsaida ta yace wa ba'da hayan kadu dan mahaita daga bakin wannan lokaci sai Allah ya yanke mata jinin haila jini sai ya yanke mata wa tan adamu bayuwa ta tanasir kwan halbayayan halitta ta sai su yanke Allah ya tsaida su fa idza kana zawja hazila la ajiza na ada'i wazifa zawjiya min al-ijaba wa ishba'ir rajul to idan mace shi namiji an sanya mishi wancan hali namiji an sanya mishi wancan yanayi to idan ya kasance matar shi in ta kai wannan shekarun ta tsaye da aihuwa daga shekara hamsin shi kuma yana da damar ya ci gaba da samun aihuwa to idan aka tsaida shi aka ce daga ita sai ita har abada to kenan kawai gidansu ya tsaida gami da samun wasu sabon zuriya gidansu an tsaida gami da samun wata sabbin zuriya minar injab na aihuwa aushi ba a ko kuma biya mishi bukatar shi ta ɗa namiji daga ta kai wannan shekarun ma kwata-kwata bukatun shi na ɗa namiji ba zai ta biya mishi ba shi kuma a lokacin ma yana cikin tsananin karhin shi na sha'awa yana cikin tsananin karhin shi na bukatar shi ta da namiji tace fa ma za ya sana ubi zai aikata anan wa halal afdalu an yandamu ilaiha halilatu ta'ifu nafsu wa tusina zawjuhu am yattakhudhu qalila fil harami shin a cikin wannan yanayin tunda Allah yi wannan halitta kuma ya san wannan abin da aka kadarta shin bayan matar shi ta yi expire ya je ya rika bin na haram ko kuma ya auro wata wadda Allah ya kadarta mishi wanda ya dacewa to sai Allah ya shar'anta mishi wancan kuma saboda wannan hikimar tashi kuma shi yake daukan ɗawainiyar diya shi yake daukan ɗawainiyar gida kenan tunda wannan ne kuma shi in ya aiho su shine wanda zai tsaye akan haƙƙinsu da tarbiyyarsu na biyu tahsinun nafsi kame kai da katange kai faqad yujibu inda ba'du ar-rijal bi hukm tabi'atuhunna an-nafsiyya wal badaniyya ragabatu jinsiyya jami'a iz rubbama la tashbi imra'a wahida wa la siyama fi ba'd al-manatiq al-harra wa badala ayyati al-qalila tufsidu alayhi akhlaqahu wa biha lahu an yushfi ghaziratu an tariq halalin mashru' yace na gaba dan saboda kame kai ya kame kai shi game da abin da yake ba shi ba ya ce za a samu yujar ba'adun rijal ana samu wasu daga cikin mazaje a ɗabi'a ta namiji ta ɗa namiji ɗan adam namiji a cikin gangar jikin shi yana da tsananin sha'awa sama da mace ya lumka ta lumkin balmiki kamar yadda al-imam al-tahir ibn ashur Allah mishi rama da jin kai a tafsirin shi kawo tahrir wa tanwir yayi bayani a cikin tafsirin suratul baqara da yazo cikin wannan mawdu'i ya kawo abin da maganganun malamai wanda suke cewa wasu maganganu dai kai marasa asali da suke cewa da ko wani hadisi ma yake cewa mata sun yi maza ƙarhin sha'awa sai dai Allah ya gefa musu kunya ne wani ma ya ce sun limka su ko goma ko so dari wanda wannan ƙarya ce ba haka nan bane ya ce hakikanin tsari na ɗan adam wanda ya karanci yanayin ɗan adam ƙarya ce wannan magana asali ma ita mace sha'awa ta ba mai motsa ba ce in ba kusantar da aka yi ba Allah maɗaukin sarki da ya ba ta makamin da ya ba ta duk abin da Allah zai akwai hikima ana bayyana maka ita zaka gane da Allah ya kadarta a lokacin da za a ce wajen saduwa mace da namiji mace ita take da wuka da nama ita take da dama to sai Allah ya kwantar mata da sha'awarta ba za ta tashi ba sai an taba ta shi kuma namiji da yake shi yake nema saboda a zaburar da shi akan yayi aure a samu tanasul a samu zuriya a samu rayar da duniya sai Allah ya sanya mishi gazira ta tsananin sha'awa saboda in ya bukata shi zai je ya nemo in ya bukata shi zai je ya nema to sai aka sanya mushi wannan tsananin shi ma hakan kin da Allah ya halice shi a haka ba wai kawai Allah ya halice shi da tsananin sha'awa ba dan saboda ya dora shi kan matsala la da abinda Allah yake nihi da abinda Allah yake so da hikimar da yake ya koyi inda a ce shi ma namijin an bar shi kamar yadda macen take sai yayi zaman shi babu sha'awa ba buƙatar sai kai dan shekara 40 50 ma da yi aure ba kuma sha'awa ba tasirin da zata mishi babu wata matsalar da zata sabbaba mishi sai Allah ya sanya mishi a cikin gangar jikin shi a cikin halittar shi matukar ya kai wani lokaci ba sha'awa ma yana iya samun wasu matsaloli to duba da wannan sai zama na dole shi zai tashi ya nema dole shi zai tashi ya nema halakin shi samu abin da zai yi aure me yasa dan saboda wannan abin da Allah ya kafa a cikin gangan jikin shi to wannan sai zama na shine babban abin da yasa idan har mijinki ya ce zai ƙara aure zai yi aure to Allah madaukin sarki shi ya dora wannan abin shi ya san hikimar da yasa kada ki ta famar ki hana kada ki fama sai ya buge daga huraje ya rika haram sai ya buge daga hura duk da ma wasu jahilan wanda ba san addini ba ta amincewa ya je ya yi zina sama da a ce ya mata kishiya ya je ya saba ma Allah sama da a ce ya mata kishiya saboda tsananin jahilci wannan shine hikima ta biyu hikima ta biyu da Allah ya shar'anta mace namiji yana iya ƙara aure saboda ya kame kanshi saboda sha'awar shi ba irin take bace ta lullumka take lumkin balumki sai Allah ya kadarta mishi cewa yana da damar in guda ɗaya bata mishi ba yana iya ƙara ta biyu yana iya ƙara ta uku har zuwa ta hudu to kuma daga bakin ta hudu Allah ya san yadda ya lullumka sha'awoyi ya lumka su ya san cewa daga bakin ta hudu in ka ga wanda ya nemi ƙari sai dai wanda sharri ya zama na azijiye shi duk wanda ya kasance ya wuce nan to ka tabbatar da cewa ya wuce fauka dakati ya wuce sama da bukatar shi na uku abu na uku al-husulu ala zuriya ana yin shi ne ƙarin aure ana yin shi ne saboda neman zuriya da samun zuriya namiji zai kasance tana yiwuwa cikin wasu halayen a wani gurin zai kasance matar shi bakarara ce batta aihuwa ko tana da wata rashin lahiyar da wuya ta samu waraka amma kuma duk da haka yana son kwaɗayin ci gaba da rayuwa da ita yana kwaɗayin zama da ita kuma yana son iya yana son aihuwa to anan kaga ba ta za a iya sake ta bai samu wata to anan sai ya zamna da ita kuma sai ya auri wata wadda za su samu diya wannan shine babban da wannan gatan da zai mata wa fi zawja allati tuduru shu'un baiti kuma macen kuma ita ce take tahiyar da sha'anin gidajen shi ita take tahiyar da sha'anin rayuwar shi saboda a cikin rayuwar da muke ciki mafi babban kuskuren da ake gami da matan da basu aihuwa macen da Allah ya sa bata samu aihuwa ba daga gare ta bane daga Allah ne Allah ya halice ta a haka to kai da ka aure ta ka gabar ta aihuwa kace sakin ta zakai kai wata ba karamin zalunci bane kai mata babu adalci abinda zaka yi shine ka auri wata matukar kai kokarin yadda zaka ikana an tadde ta sai dai wani ita ce bata bukata rabuwa take su wannan daban amma kai dai abinda aka shar'anta maka shine wannan wanda zaka bi yace shin yana daga cikin alkhairi yayi kokari ya aza mata wani radadi bisa radadin da take da ce na sake ki saboda biki aihuwa wannan ba adalci bane idan ya mata haka nan wacce wannan tana da rishin lahiya ko kuma tana take tahiyar da sha'anin gidan shi to wannan sai ya kokarin ya kiyaye wannan haƙi nata ya ci gaba da zama da ita kuma ya auri ta wadda zata abun nan zai samu karuwa da ita abu na hudu kada ya kuna ta'addud takriman li ihdal qaribat aw zati rahim allazi ma tazawja talaqa wa laysa laha min yuhudu aqir shakhs mutazawwij yace zai iya kasancewa wannan karin auren da aka yi wannan karin karin auren da yayi zai iya kasancewa cikin fami ne cikin dangi ne aka ga cewa wani ya kamata a gama shi da wancan saboda ƙara dankon zumunci ana iya ganin cewa wani ya kamata ya aure saboda wata maslaha ta fami ko kuma mijinta ya rasu an barta da yara kuma shi yana da halin ya aure ta ci gaba da kula da wannan marayun nata saboda musalladan kula da marayu to wannan idan yana daga cikin dalilan da sabubban da suka sa Allah ya kadarta in aka barta aka ce ba za aura ba wanda mazan su suka mutu wanda suka rabu da mazan su kuma suna da yara ya za a yi za su zamana a cikin rayuwa ta haka la sai Allah ya shar'anta saboda su ma su samu wanda zai kula da su na biyar ma zambur rajul lazi yadda wannan bayanan da hikimomin da ke ka da wuya mata su fahimce su ba yadda za a yi su fahimce su faɗi ne dai su ji su rike a kunnen su san cewa Allah ba zalunta su yi ba amma da wuya za su rike a ji a zubda a nan ne da wuya za a ɗauka na biyar ce ma zambur rajul lazi sabu bi zawjatin nakira tan kadu ala hayati laylan nahara fa imma an yutalika wa tanharu usra في وجود الأولاد أن يتزوجوا على رغم ما صلاها آياته بذلك فكثيرا من النساء تخاف من الذرة لها فأدل سلوكها تغير أسلوبها مع زوجها yace menene laifin namijin da ya kasance yana tare da matar shi yana wahala yana ɗawainiya da ita dare da rana kuma sai ya ga bukata ya ga wata wadda yana so ba kamar aure ba kamar wani abu ne wanda za a ce tunda yana huce yana shige tabbas zai ga wata wadda ta mishi to tunda ya ga wata wadda ta mishi shin adalci shine ya sake ki auro ta ko kuma ya auro ta ya gama ki kamar yadda Allah ya shar'anta mishi to idan kika ce ba zaki ba zaki bari ba zaki tada hankali to sai dai fa a ƙarshe kuma ayi wadda baki san ayi ƙarshe wadda baki san yace kuma a samu rabuwa tsakanin ki da shi kuma waccan wadda kika kikin kuma dole ya auro ta kenan gashi ke kin rasa kuma ita wacce ta samu kuma ta ci gaba da zama da shi wannan shine babban abin da mata bai su abin nan ba su kadarta shi ko ba su gane ba yana cikin abin da suna yin shi usulubi ne mugu suna yin shi ba su gane shi kuma da wuya su gane duk lokacin da aka ce wancan abin wancan dalilin na farko yadda Allah ya halici gangar jikin dan adam ya halici gangar jikin namiji ya sanya mishi sha'awa mai tsanani duk wa lokacin da ya ga wata wadda ya ce yana so ya furta ya ce ƙara aurenta zai yi to wallahi duk bala'in duniya da za a yi bai fasa duk bala'in da zaki in sama za ta gamu da ƙasa bai fasa duk abin da zaki ki tabbatar da cewa wallahi alheri ki kawai shine ki shawa mishi lafiya yayi ki sallama ma sha'anin Allah in dai ba wannan ba to za a yi banna ɗayan biyu in ma ya sake ki ya auro ta in ma kuma ya koma shi ya rika zina da ita ɗayan biyun wannan za a yi in har ya ce yayi to har abada babu yadda za a yi da bala'in ki da musibar da zaki ya sa shi ya fasa da wuya da wahala saboda musibar ke ce ya fasa kawai ya janye yana da wahala na shidda ta'addudu zawjatu hallun amali mushkilatul aram wal mutallaqat ma za ta fa'al mar'a mutu yace da Allah ya shar'anta ayi mace biyu uku hudu ba dan komai ba saboda wasu wanda mazan su sun mutu sun bari wasu wanda suke da marayu dan saboda a taimaka musu kamar yadda ya gabata wata macen zai kasance mijinta da yan mutu ya barta diyanta biyar ko ɗansa ɗaya da mijinta ya rasu ya barta to babu yadda za a yi a ce a barta ta ci gaba da rayuwa haka har zuwa shekarunta hamsin inda za ta kare aihuwa dole ita ma har yanzu tana cikin bukatar wani namijin to babu yadda za a ce a gama ta da wani wanda ya ga yana son ta lalata zai yi da ita wani wanda ya ganta yana son ta kawai bibiyar ta zai yi ta ɓata lokaci a titi la sai aka shar'anta mishi tana da dama armanta kenan wadda ta rasa mijinta ita ma ta samu wani wanda zai kasance mata madogarar rayuwarta da zai kula da rayuwarta yace ma'lumu anna zawaj na zoje sunuhu ana zina kuma babu makawa yin auren mijin da zata aura ita wadda aka mutu aka barin tana cikin budurwarta karhinta bai kare ba wannan zai katange ta gami da zina wa an kasirul amara ijtima'iyya da kuma diyawa daga cikin abin nan cututtuka na al'umma duk wadda aka sake a yau aka ce tana cikin karinta tana budurwarta aihuwa ɗaya aihuwa biyu mijin ya mutu ko suka rabu matukar ba ta yi aure ba duk wani mai sharri da ya san cewa wacce zawara ce zai ta kokarin kawo mata hari da nihin badala zai ta kokarin kawo mata hari da nihin banna to wannan in ba ta yi aure ba babban kofar banna ce aka buɗa wata ma haka nan a ce haka nan za ta kare to tabbas hanya ce ta zinace zinace za a buɗa to Allah dai san wannan hikima sai ba da dama cewa wata ma mijin ta mutu ya rasu shi mijin yana iya kara ya ce ma za ta faru hazil mar'a wannan mace ya za ta aikata wanda a galibi gidan babanta za ta koma ta zamna ko kuma gidan dan uwanta batta da wani wanda za ta koma ta zamna gidan shi ita kuma ba za ta yi rayuwarta ita karan kanta ba daga ita sai ita ci gaba da rayuwarta zaman kanta in za ta yi zaman kanta babu shakku banna za a yi gidan babanta kuma in ta je babu gambi wuce su shi shudewa za su yi su barta kenan dole dai ta sake auren wannan shine halli guda yace wal mar'al aqila hiya allati takhallan tabi'atu wa ghayru taslimu li amri Allah yace mace mai hankali ita ce wadda take hakura game da dabi'a su ta mata babu shakka tabbas tilas duk wanda aka ce mijinta zai yi aure zai ta ji cuta da radadi da jin zahi wannan tabbas ne to amma wannan jin zahin da wannan radadin dole zai ta hakura ta sallama da lamarin Allah dan ta sami yarda Allah aw ta alama anda fi yawmin min al-ayami ko kuma ta san cewa ita karan kanta ma wataran daga cikin wasu kwanakai da za su zo tana iya kasancewa irin na wannan matar da ita ma mijinta ya mutu ya bari yadda mijinta ya mutu ya barta da yara kina tana fama a ce a samu wanda zai kula da ita ke ma wataran haka za ta zo gari ke ma wataran ke ce mijinki zai mutu ya barki da yaran kuma ya zama kina buƙatar ke ma ya kasance kin samu wanda zai kula da ke ya ce wa an ta kunu matsalaka fataman na ta zawaji musulwa ta kunu zauja saniya ko ta kasance mace ce wadda take an sake ta tana gurin ita ma ta zama da ita ce a matsayin ta biyu ya ce falimaza radita an ta kunu makana zauja saniya wal tarbi ukhti allati hiya fi amasil haja li zawj ta yaya za a yi a cike ba zake rawata zama da ta biyu wata ran kuma kekin zake zama haka babban kuskuren suke yi sai ya kasance mijinta ya ce yana so ya ƙara aure ta tada hankali ta tada hayaniya har ta kai su zuwa ga rabuwa a ƙarshe ya rabu da ita kuma ya auro waccan kuma in ya aure waccan ita ta je tana zaman zawarci ita da ya saka ta tada hankali ba za a mata kishiya ba ta zamana kuma wani mai auren ne zai zo ya nemi auren ta ya kai ta ita ta biyu a gidan wani kenan ita a nan gurin gidanta da take tana cikin gidanta cikin yaranta ta wargaza wannan rayuwar ta je ta je kuma ta je gidan wani in ba a yin haka nan ke da aka saki mijinki da wani ya zo kina zawarci ya ki ce a'a gaskiya ni abin da ya huddo ni dan za a mini kishiya ne muka samu matsala ni ma ba na yarda baka kai ni ka cutar da 'yar uwata wacce da zaka ji kana da mace bai kamata baka kai ni can gurin ka cutar da saboda abin da baka so ai ka so ma dan uwanka biki so ke a kawo miki kishiya to ke ma ki zauna har abada duk wanda ya zo ki ce in dai kana da mace to ba zan cutar da 'yar uwata ba kakka arme ni ina jiran sarmayi ya zo wanda bai da mace kenan ka gani ke kin hana wata ta shigo kuma ke kin je kin shiga gidan wata kaga ai babu adalci a cikin hukunci kuma tabbas tun da kike gidan wani da yaranki da iyalanku tsakanin kuri tabbas in kika wuta wani mai aure ne zai neme ki wani wanda yake fama ya nemi tabi ne zai aure ki kenan kin gani nan gurin kin farar da dama ki tana wanda gidan da kina da mutuncin ki gidan da yaranki da kwanciyar hankalin yaranki yana nan kin wargaza shi kin tafi wata sabuwar rayuwa wadda can wani wulakancin da zaki gani in ma shi kike gudu ya fi na nan gurin wanda shi na nan gurin shi yace zai muna na miki galibin abubuwan da zasu zai yi tahammulin su zai yi hakuri ya jure a kansu to kuma can ke ce zaki je ke za a cutar da ke yace ki sani ya ke cewa yar uwa mace annaki hina ma tusadinu zaujiki fi hadha al-amr li imra'a muslima ki sani cewa ya ke yar uwa mace lokacin da zaki taimaka ma yar uwarki ki taimaka ma mijinki a cikin wannan lamari dan ya kame wata yar uwarki mace kuma ya kame ta game da kauce ma hanya ya kame ta game da fadawa cikin hannun bata gari ya dauki nauyin lamarinta zaki buɗa makanki ne ko ta aljanna yace muna rayuwa cikin wannan duniya kuma dan saboda ko ba dan koyi ba dan mu samu haja ta Allah mai tsada ita ce aljanna kamar yadda annabi ya faɗa ala inna silatullahi alghaliya ku saurara haja ta Allah da yake nema mu saya mai tsananin tsadaci kuma mu sani yan uwa mata a cikin rayuwar wannan Allah ya hi ka cikin abin da ya san ka hiki ko kuma ka hi tsananin so kana tsananin san abu sai Allah ya jarrabe ka ya hana maka shi dan ya ga ya zakai zaka bi turba ko kaucewa zaka yi ka bi hanyar da ba daidai ba kana tsananin kin abu sai Allah dan ya jarrabe ka ya gama ka da shi dan ya ga wani mataki zaka dauka jarraba ce ai rayuwar duka gaba ɗaya jarrabta ce examen ne Allah ka mana ya kama a duniya yake mana to zai ka mana askila mai wahala zai ka mana tambaya mai yawa yayi kokarin yaya zan mu hallale ta yaya zan mu warware ta to wannan hanyar warware ta shine bin hanya ta shari'a lokacin da Allah ya kadarta ya sanya mace babu abin da ta hiso a ta kiki a cikin rayuwarta kamar kishiya to sai Allah ya shar'anta ayi haku sai Allah ya shar'anta ayi hudu me yasa dan saboda ya jarrabe ta ta wannan bangaren dan saboda ya jarrabe ta ta wannan bangaren shi kuma namiji da Allah ya san cewa ya zuba mishi tsananin sha'awa da bala'in sha'awa sai kuma ya haramta mishi cewa babu hanyar da na halitta maka kusanci mace sai ta hanya aure shi ma ba karamar jarraba ba ce aka mishi aka kawo wannan tsananin bala'i aka zuba mishi amma kuma sai aka rike duk wata kofa aka ce sai ta hanyar aure kenan kaga shi ta wannan bangaren Allah mishi tsananin jarrabtawa dan wani wanda ba mai addini bane wanda bai san hikimar Allah ba bai san dalilin da Allah ya sa ya haramta zina ba sai rika tunanin a zuciye shi ko kahuri ne ko wani fasiki ya rika tunanin me yasa ma aka haramta ta jin daɗin namu zai ga cewa menene ma matsala a ciki miye matsala a ciki ta ma da kwa hikimar da Allah sa ya haramta ta da an ce an harba wai wannan jin daɗin da kake ba Allah ya bai so ya hana na lokacin da kake zina la abinda Allah yake ki eh wannan kawai zan a lokacin da Allah ya hana wannan dan saboda kan rayuwar mu ta zama kamar ta dabbobi wancan bai san baban shi ba yanzu dabbobi da aka halatta musu su ba ruwan wannan ba aure kowa kusanta kowace zai dan akuya yanzu ya san waye uban shi bai san ba waye kanan shi bai san waye yan shi to mu kuma a matsayin mu na dan adam in baka san wannan abubuwan ba abubuwa da dama za a rasa su in ka tashi aure yau baka san waye baban ka baka san wace ce kanwa ka baka san wace ce yaya ka ba zaka auro wata wadda take muharraman ka ce in kan mutu suwa za su ci gadon ka baka san uwayen ka baka san kannin ka ba to sai yasa Allah ya haramta zina saboda wannan hikima ba wai kawai jin dadin bane Allah bai so kai ba jin dadin safan Allah bane Allah bai so kai la da hikima da ta sa hana wannan abu to yace shi wannan namiji ita ce wannan jarraba da aka mishi ke kuma mace da Allah ya san cewa baki san kishiya ba abin da kika tsana kamar kishiya to sai Allah ya shar'anta cewa bari in shar'anta a miki har hudu in ga wani mataki zake dauka sai kaga galibin matan zamanin mu da wuya su ci wannan jarrabawa jahilan su galibi daga an ce za a yi kishiya ita ce gidan boka ita ce gidan malamin subbu ita ce ta rasa imanin ta ta rasa addinin ta ta rasa zaman gidan auren nata ma to anan gurin mu sani cewa babu wani abin da anna ila ujbiru ala tarif kullu rajulin yuslihu sha'anahu ya haqiqa sa'adatu duk wani namiji shi ya san abin da yake gyara shi shi da yace zai tashi yayi amma kuma ba wannan da ake magana ana bayanin cewa ta'addud an halitta ma maza duka wannan ana magana wanda yake da hali ta kowane bangare yana da hali ta bangaren rikita yana da hali ta bangaren sauke nauyin su yana da hali ta bangaren biya musu bukatunsu na biya mata ba wai ya kasance kawai mujarradin auren ne ya aure su kama a hali na al'umma na yanzu galibi ya aure su mace bi mace uku ne amma yi rikon gidan kama kama ne yake ta kama ya kama wani mafi sharrin ma ya aure ta ne kowa ta ci da kanta ya auro su ne yana da mace uku yana da mace bi amma kowa take ci da kanta to wannan kuma kona kan shi ne yake hallaka kan shi ne yake wannan ba a shar'anta mishi ba duk abin yanzu muka yi magana duk abin da Allah zai shar'anta ko zai hana sai ya sanya mishi dawabin bai barin shi kara zubi da aka ce an shar'anta ta'addud ga wanda yake da halin yi an shar'anta yin mace biyu mace uku mace hudu ga wanda yake da halin yi ta bangaren rikan da aka zana bangaren sabke haƙƙin ta ta kowane bangare ya san ta kowane bangare ya tabbatar daidai gwargwado daidai yadda rayuwa ta tabbatar zai iya sabke haƙƙin su zai iya sabke nauyin su ba wai ya kasance ba rayuwar shi da kyat yake yin ta rayuwar shi da kyat yake rike gudan ma da yaran shi da iyalan shi da bukatun su ya ce kuma zai karo mata kishiya to a wannan gurin shi kuma shine bai da gaskiya ba zai kalli bukatar shi ta karan kanshi ba yayi banza gami da kuma su haƙƙin su yayi banza gami da in ta shigo wasu haƙuƙuwan wasu ha- abubuwan tozarta zasi ta kowane ɓangaren kowane ɓangaren yana da kuskuren shi in an ce ɓangaren kishiya suna ki ba su so to kuma su ma mazan akwai kuskure na ɓangaren su wanda sai ka tabbatar sai ka san cewa zaka sarki haƙƙin da Allah ya aza maka in ka ce zaka auro wata ka kawo ka ƙara kuma ka bar su yi rukon gida a yi kama kama ko kuma haƙƙin da yake kanka ba zaka sarki ba to kona kanka ne kake ba ta'addud ta'addudul zawjat ne kuma ta'addudun azaba ne kake yi kana ma kanka ta'addudul azab ne kuma saboda duk haƙƙin da baka sarkewa Allah zai tambaye ka eh ina ga na gaba ba zai samu ba sai dai mushkila ta shidda daga cikin mushkilan maza sai gobe insha Allah ta'ala in Allah ya sa muna cikin masu zan mu ci gaba nan zan mu takaita da izinin Allah madaukin sarki da taimakon shi abinda muka faɗa daidai Allah ba mu ladan shi na kuskure kuma Allah madaukin sarki ya yi mana gafara yana daga cikin karancin sani da kuma rishin ilimi daidai gwargwado abinda Allah ya kadarta na daidai Allah ya ba mu ladan shi subhanaka allahumma rabbana wa bihamdika nastaghfiruka wa natubu ilayk a bari na na aika ta wanda ke da lamba na aika ta cikin majmu'a eh eh Ina da ita.
yawa ko aika musu kawai ina ga akwai ta zama na ta jima ba dai
Assalamu alaikum. Gwadon gobe insha Allah dole na fara da kafin goma. Da wasu a zo da wuri, da wasu goma fara. Assalamu alaikum.